إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan lokaci a cikin sharhu kashfu shubahat na al'allama Sheikh Muhammad bin Salih Uthamin rahimahullahu ta'ala da yi wa wannan kashfu shubahat sharhi. Yau kan manci muna da sha takwas daga cikin watan Rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha uku ko ga takwas kai ga miladiya tana da dubu biyu da wata na uku miladiya na da dubu biyu da ishirin sati da ya gabata mun kasance muna bayani akan mai da murtani da malam yake kan shubuhohi wanda suke bautar gumaka suna tunkahon cewa su ba bautar su bace suna bauta musu ne saboda kawai su kusantar da su ya zuwa ga Allah madaukaki kalkashin haka mun tsaya akan inda malam yake bayani fa in qala ashirku gabanin haka nan fa kullahu shahina 50 daidai fakara ta ƙarshe qala fa kullahu kaifa تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أو كم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لك كنا إذن كتمش كيف تبرئ نفسك ta yaya ne za ka kubutar da kanka mina shirka daga shirka wa an tala ta'arifuhu kai kuma baka san wannan shirka ba am ko kuma kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha ta yaya ne Allah madaukake zai haramta ma wannan wa yadhkuru annahu la yaghfiru kuma ya ambata cewa ba zai gafarta wannan abu ba wala tas'al anhu kai kuma baka tambaya game da wannan wala ta'rifu kuma baka sanin shi أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لك لنا كان تمانيني الله مدوككي زي حرم تونا كما بزي منا بيان شبا kaga wannan tambayoyi ne masu ƙarhi wanda mai tara bauta Allah da wannan Allah idan aka tambaye shi wannan zai kusan ya rasa abin da zai ce domin abu ne wanda babu makawa sai an ba da amsa kan shi kuma ba da amsar da zai zai sha bamban da abin da yake kan shi shi fa'in ƙala idan ya ce a shirku ibadatul asnam tana yi waye cewa ai abin da ake cewa shirka shine bautar gumaka wa nahnu la na'budul asnam mu kuma ban ma bautawa gumaka fa qul lahu ka ce mishi ma ma'ana ibadatul asnam menene ma'anar bautar gumaka atazunnu annahum يعتقدون أن تلك الأخشاب أخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها من دعاها kana tamanin cewa wanda suke bautar gumaka suna kudirewa cewa wannan itace da suka sassaka da duwal watsu da suka sassaka da kansu takhluqu tana halitta ne wa tarzuku ko tana arzitawa wa tudabbiru amr ko kuma tana jujjuya al'amari ne man da'aha wanda ya roke ta fa hadha yukadzibuhu alquran idan kana kudurin wannan kana da tunanin wannan to alqurani madaukaki ya karyatar da abin da kake tamani ko kake rayawa kalkashin wannan malam yace gaba ta daya فقل له الثالث قبعته وقل له فقل له كيف تبرئ نفسك هزوا كرشي قال يعني إذا برأ نفسه من الشرك بلجوئه إلى الصالحين إذن يكون تد كنشي da shirka game da karkatar da yi ya zuwa nagartattun bayi fa jawabuhu min wajhain ba da amsa shi ta bangare guda biyu ne qala al-awwal fuska ta farko ko bangare na farko an yi qala shine da za a ce kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirk ta yaya ne zaka kubutar da kanka daga shirka wa anta la ta'rifu kai kuma baka san wannan shirka ba wa halil hukmu ala shay' illa ba da tasawuri ashe yanzu hukumci akan wani abu ba ya kasance bane sai bayan abu yayi harsashen shi ya san shi ya ya san abin da yake ciki fa hukumuka bi bara'ati nafsik hukumcin da kai da kubutar da kanka mina shirka daga shirka wa anta la ta'lamuhu kai kuma baka san wannan shirka ba hukumun bila ilm kinan hukumci ne kai ba tare da ilimi ba fa yakunu mardudan sai wannan hukuncin naka ya kasance abin watsi za a yi watsi da shi saboda duk hukuncin da aka yi ba a kan ilimi ba to hukunci ne lalatacce alwashi hussani huska ta biyu an yi kala limaza la tas'ala an shirk allazi haramahu Allah ta'ala dan menene kai ba za ka yi tambaya ba game da shirka wanda Allah madaukake ya haramta shi a azamu min tahrim a'azamu min tahrimi qatlin nafs hanin da yayi haramcin shi shi yayi haramcin kashe rai wa zina da zina wa aujaba li fa'ilihi nara Allah madaukaki ya wajabtas ga wanda ya aikata ya wajabtas mashi shiga wuta wa harrama alaihi aljanna ya haramta mashi aljanna kuma wannan min babu tawkidi ne in ba haka duk wanda Allah maɗaukaki ya wajabta mashi wuta to ya haramta mashi aljanna Allahumma sai dai ya kasance ko bayan ya shiga wuta a fitar da shi daga ƙarshe a sashi aljanna atazunnu anna Allah harramahu ala ibadi wa lam yubayyinhu lahum wa lam yubayyinhu lahum kana tamani ne Allah maɗaukaki ya haramta shirka akan bayan shi kuma bai yi musu bayani ba ha shahu min zalika Allah maɗaukaki ya ya kaɗaita ya girma akan wannan abu ne wanda ba zai kasance ba ga Allah maɗaukaki ya haramta abu kuma ya kasawa ya kiwa bayan shi bayanin haramcin shi nam bayan kalkashin haka rabi'an duk da cewa malam na hudu bai kawo shi ba a nan amma ya'ani idan kala laka al-mushrik al-mushabbih ashirku ibadatul asnam kenan nan gaba ta inda yi alama ta istifham alama ta tambaya kenan nan gaba ce ta hudu inda yasa hudu idan ya ce ma ai shirka manuhoshi shine bautawa gumaka ashirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnama mu kuma ban ma bautawa gumaka fa ajibuhu bi jawabai ka ba shi amsa da amsoshi guda biyu al'awwal amsa ta farko ƙullahu ka ce mashi mahi ibadatul asnam to menene bautar gumaka a ta zunnu anna min man abadaha ya taƙido annaha takhluq kana zato ne cewa wanda suka bautawa gumakan nan suna da kudirin cewa tana halitta wa tarzu tana suna arzitawa wa tudabbiru amr man da'aha tana jujjuya al'amarin wanda ya roke ta ko ya bauta mata fa in za'ama zalika idan ya raye wannan yayi kirarin wannan cewa suna irin irin wannan ayyuka na Allah faqad faqad kadzaba alqur'ana to da wannan munuha ta shi ya karyatar da alqur'ani mai girma fada shi da yace qauluhu wa in qala ila hadha maqabil qauluna wannan shine abin da ya fuskanci maganar mu in za'ama zalika faqad kadzaba alquran ina in ya raye wannan to tabbata ya karyatar da alqurani ya'ni in qala ibadatul asnam an yaqsuda khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabr aw ghairihi yad'u yad'una zalika idan ya iya kudirin cewa wannan bautar gumaka da nihin wani itace da aka sassaka ko dutse ko kuma wani gini da aka yi akan kabari ko wani shi yad'una zalika suna roƙon wannan wa yadhbahuna lahu suna mishi yanka wa yaquluna suna cewa innahu yuqarribuna ila Allah zulfa mu wa shi wannan abin da muke bautawa iya kusantar da mu ya zuwa ga Allah kusantaswa kulna muka ce sadakta wannan haka ne haka suke faɗi su ba mushrikai wa hadha huwa fi'luka sawa bi sawa kuma wannan shine aikin ka da irin aikin su daidai wa daida babu bambanci wa alaihi fatakunu mushrikan kuma akan haka ne zaka kasance mushriki bi iqrarika ala nafsika domin ka tabbata suwa kanka shirka kai da karan kanka wa hadha huwa al-matlub kuma wannan shine abin da ake nema da shi qauluhu fada shi da yace yana wannan gaba bayanin gaba ta ta uku ce da qala wa in qala huwa min qasada man qasada khashbatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghayrihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribu yuqarribuna ila allahi zulfa wa yadfa'u allahu anna bi barakatihi kuma Allah madaukaki iya ture mana wata musiba ko alloba da albarka wannan abin bauta au yu'tiyana bi barakatihi ko kuma iya bamu abinda muka roka da albarka shi ne faqul sadaqta wa hadha huwa fi'lukum 'inda al-ahjari wal abniyati allati 'ala al-qubur wa ghayriha fa hadha aqarrahu kina wannan shine bayanin wanda malam yayi nan kasa anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam wannan aiki nasu shine bautar gumaka fa huwa al-matlub shine abin nema wa yuqalu lahu aidan kuma za a ce mishi halau qawluka fadakka da kace ashirku ibadatul asnam shirka shine bautar gumaka hal muraduka anna shirka makhsusun bi hadha cewa shirka ya keɓanta ne da wannan kawai wa anna al-i'tiqa wa anna al-i'timada ala salihin dogaro akan nagartattun bayi da waliyai wa du'a'ahum da roƙonsu la yadkhulu fi zalika bai ya shiga cikin wannan fa hadha yarudduhu ma zakarahu Allah fi kitabi idan ka faɗa haka to wannan Allah abinda Allah madaukaki ya ambata a cikin alqur'ani ya maida shi min kufrin man ta'allaqa 'ala al-mala'ika na kafircewa wanda ya ratayu da mala'iku aw isa ko isa alaihissalam aw salihina ko nagartattun bayi fala budda an yuqirra laka anna man asharaka fi ibadati llahi ahadan min as-salihin dole ne ya tabbata ma cewa dukkan wanda ya hada bauta Allah da wani Allah ya hada wani ko da dai daga cikin nagartattun bayi ne fa huwa shirkul madhkuru fil qur'an wannan shine shirka wanda aka ambata a cikin alqur'ani mai girma wa hadha huwa al-matlub kuma wannan shine ake so ya fahimta wa sirrul mas'ala malam yace sirrin wannan hukunci annahu idza qala idan yace ana la ushriku billahi ni wa banna tara bauta Allah da wannan Allah fa kullahu kace mishi mashirku billah to menene shirka da Allah fa fassarahu li fa fassiruhu li kaman tafsirin wannan fa in qala huwa ibadatul asnam idan yace ma shine bautar gumaka fa kul wama ma'ana ibadatul asnam ka tambaye shi menene ma'anar bautar gumaka fassir hali kamar fassararta fa in qala ana la a'bud illa Allah idan yace ma ni banna bautawa kowa sai Allah fa kul ma ma'ana ibadatullah menene bauta ma'anar bauta Allah madaukaki fassir hali ita ma kamar fassararta فإن فسرها بما بين بينه القرآن idan ya fassara ta kamar yadda Allah maɗaukaki bayani a alƙur'ani fahuwal matulub wannan shi ake nema kinan ya san menene bauta ta Allah maɗaukaki ya san menene bautar gumaka wa in lam ya'rifuhu fa kaifa yadda'i shay'an wa huwa la ya'rif idan bai sani ba ba zai iya baka amsa ba to ta yaya ne zai kirarin abu alhali bai san shi ba wa in fassara laka bi ghairi ma'anahu idan ya fassara ma da abin da ba ma'anar shi bane ba bai san ba bautar Allah maɗaukaki bai san ba menene bautar gumaka ba bayyanta lahul ayat to wa in lam ya'rifu fa kayfa yad'i sha'na wa huwa la ya'rifu wa in fassara laka dhalika bighairi ma'na bayyanta lahul ayat alwadihat fi ma'na shirk billah ina za ka mai bayani ko ka mai bayanin ayoyi wanda suka zamanto karara a cikin ma'anar shirka da Allah maɗaukaki da bautar gumaka wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi'aini kuma shine abin da suke aikata a wannan zamani karan kanshi wa anna ibadatallahi wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkiruna alaina kuma kira da bautawa Allah maɗaukaki shi kaɗai kadda a gwama bautar shi da wani shine suke musunmu suke mana gardama a kan shi idan mun ce a bautawa Allah maɗaukaki shi kaɗai sai su ce a ba haka nan ba ne wa yasihuna fihi suna ta ihu suna ta kururuwa kama saha ikhwanuhum kamar yadda ƴan uwansu suka yi ta ihwace ihwace haifu qalu lokacin da suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu zai sanya Allah ɗaya zai sanya alloli ya maida shi Allah guda ɗaya takka abin bauta inna hadha la shay'un ujab suka ce ai wannan abu ne na mamaki ta yaya za a maida alloli a maida su Allah guda to su ma haka nan abin mamaki bai shekaran je bai yi shekaran je ba na ji wani bidiyo wanda mutum karara iya cewa wani Allah ne shehun su Allah ne su ma alloli ne babu kumya ba jin tsoron Allah maɗaukaki cewa wani Allah ne ƙarara banda shi ma kuma su ma sauran alloli ne قال هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانه dan kuma kace ai sai ba ai kai baka fahimta ba ilimin baka da ilimin ladunni ilimin zahiri gare ka baka da ilimi na batini fa idza arafta nam qala mala yace kama saha ikhwanuhum qalu aja'ala Allah aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab fa in arafta anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina kabir al-i'tiqad huwa ash-shirku alladhi nazala fihi al-Qur'an idan kasancewa wannan abin da mushirkan zamaninmu suke ambatan shi cewa kabirul itikad kudiri ne mai girma babban kudiri ko shirkul ladhi nazala fihi alquran shine shirkar da Allah madaukaki alqur'ani ya sabka akanta akan hanata wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nas alaiha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane akan wannan shirka alaihi qala fa'lam anna shirkal awliya أخف من شرك أهل زماننا بأمرين شركة توليي shine mafi sauƙi da shirkan ma'abu zamanan mutanen zamaninmu da al'amurra guda biyu ahaduha annal waliyaini waliyina la yushrikuna annal awwalina afwan la yushrikun mutanen farko ba sa shirka wala yad'una al mala'ika ba sa roƙon mala'iku wal'auliya da waliyai wal'authan da gumaka ma'allahi illa firraha ba sa roƙon wa'annan dukkan wa'anda aka zana waliyai da mala'iku da gumaka sai in suna cikin yalwa suna cikin kwanciyar hankali da yalwa a wannan lokaci ne suke kiran Allah da wa'annan mutane wa amma shidda fayukhlisuna lillahi du'a amma fi shidda gama in sun shiga cikin tsanani a wannan lokaci suna kebe Allah madaukaki da bauta ba sa kiran kowa sai Allah madaukaki sabanin yanzu mutanen zamanin mu so a lokacin tsanani wanda ma suke roko shine mene shine waliyai da mutane da mutanen gari sabanin kafiran farko idan suka shiga tsanani Allah kawai suke kira shine mala ya kawo aya kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعوه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا Allah maɗaukaki yake cewa wa idza massakum ad-durru idan wata cuta ta same ku wani bala'i ya same ku fil bahri a cikin ruwa dalla man tad'un sai zamanto wanda kuke roƙo sai bace muku bakwa roƙon kowa sai Allah illa iyahu bakwa roƙon kowa ya tsame ku daga cikin wannan bala'i ko musiha da kuka shiga sai Allah kawai falamma najakum ila albar lokacin da ya tseratar da ku ya zuwa doron ƙasa a aradtum a wannan lokaci sai ku kauda kai ku yi buksan kamar buksan Allah ba wa kana al-insanu kafura lalle mutun ya kasance mai yawan kafirci wa qawluhu ta'ala haka da fada Allah madaukake da yake cewa qul ara'aytu qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayra allahi tad'un in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilay in sha'a wa tansawna ma tushriku qul ara'aytakum kubana labari in atakum azabullah idan azaba Allah madaukaki ta zo muku au atatkum sa'atu ko kuma tashin kiyama yazo muku kwatsam a ghayra Allah tad'un yanzu wani Allah ne kuke roko in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya nan duk irin bala'in da ya same su a wannan lokaci Allah suke roko bal iyyahu tad'un shi yasa Allah madaukake ce a a bari kadai shine kadai kuke roko fa yakshifu ma tad'una ilayhi kuma ya yaye muku abin da kuke roƙon shi zuwa gare shi in sha'a in ya so watan sauna ma tushrikun a wannan lokaci sai ku mance da abeban da kuke tara bautar shi da wannan Allah wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilai idan durrun wata cuta ko bala'i ta samu mutum da'a rabbahu sai roki ubangijin shi yaye mishi wannan abu muniban ilai sai ya koma kwata-kwata ya karkata ya zuwa ga Allah maɗaukaki aka ga komin kafircin mutum komin ta'addancin mutum da cuta ta same shi kaji ya Allah Allah wayo Allah wayo Allah aka Allah iya har zuwa faɗa Allah maɗaukaki da ya ce tamatta'a bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ka ji dan daɗi na duniya da kafircinka a duniya dan daɗi dan kaɗan tun da ƙarshe ne iya da ƙarshe innaka min ashabin nar kana daga cikin ma'abuta wuta ko 'yan wuta haka fada Allah madaukaki yake cewa wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din idan igiyar ruwa ta mamaye su za ta rubuta da su ta taso za ta rubuta kadhulali kai ka ce inuwoyi ne da'u Allah mukhlisina lahu ad-din za su yi roƙon Allah suna masu tsabtace mishi niyya a cikin wannan roƙo ba sa gwama shi da wani ina ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba sai mu tashi faman huwa hadhihi al-mas'ala faman fahima hadhihi al-mas'ala allati wadaha Allah fi kitabihi insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Shalom.